المؤلف رحمه الله تعالى فصل في السلام yau laraba 26 ga watan rajab hijira tana da 442 wanda ya dace da goma ga watan uku miladiya tana da 2021 za mu shiga darasinmu na littafin tufa alal mu'allif rahimahullahu ta'ala fasulun fi salam wannan fasali ya yi shi ne fi salam cikin hukuncin sallami sallami shine ka siyar da abin da baka da shi amma ba yanzu za ka bayar ba za a bi ka bashin abin a ɗauki lokaci in lokaci ya yi ka kawo wannan kayan shine kama ake cewa ko oda ko a baka odan abu a baka kuɗin sai a yi lokaci in lokacin ya yi ka nemo wannan kayan ka kawo ya halatta kasan a ka'ida na shari'a akwai abubuwan da usul ya hana asali shari'a ta hana wala ya juzu an tabi'a ma laysa indaka ala an yakuna alayka halan kaga wannan haramun ne ba ka da abin ku yi ciniki da mutum yanzu sai ya biya kuɗin sannan ka ce zaka je kamar wannan shari'a ta hana to amma saboda ainihin bukata wani yana bukatan wani abu bai san inda zai samu ba wani shi kuma dan kasuwa ne wayayye ne ya san inda ake samun duk ire-iren wa'annan kayan da wani yake bukata amma ba shi da farin kuɗi kuma an ce ba zai yiwu ka siyar da abin da baka da shi ba shi wannan yana bukata ga kuɗin bai san inda zai samu ba kai kuma ka waye ka san inda abin yake amma baka da kuɗi ya za a yi bukatan kowa ya biya kai kana zaune a dake ba jari shi kuma ga farin kuɗin bai san abin da zai da shi ba sai aka buɗe koban sallami yanzu za ku iya wane iya ina son masara buhu ɗari a nawa nawa za ka kamun to nawa nawa za ka siya amma kula da yaushe za ka kamun da ka saurare ni zuwa wata ɗaya ƙarshen watan nan misali ko ƙarshen watan gobe to nawa nawa ka bani dubu goma sha biyar biyar sai ka irga dubu sha biyar ka bashi in ka bashi wannan dubu sha biyar ɗin yanzu watan gobe yana zuwa masara ka sani a wajen shi ko ya je samu a dubu ɗaya ko ta kai dubu ɗari ɗari ko ya juya kuɗin ko ya ajiye kuɗin ya je ya siyo da wani kuɗi kai dai ba ruwanka kai dai kawai wannan kayan in lokacin ya yi zai ɗauko ya kama to wannan shi za mu karanta shi ne ya ce fi ma adal usuli jawizi salam walaisa fil mali walakin fil zima ya ce jawiz ka halasta assalamu ba da sallami fi ma adal usuli cikin abin da ya waninci asali ba a sallami na asali gida ko gona ko wani bishiya duk ba a sallami shi saboda me saboda shi ai dole akwai akwai bayanin ainihin agrad a cikin bayanin agrad din akwai area in ko zaka bayyana mutum area gurin ka ya zama muayyani kuma ya zama a wannan lokacin ma akwai abin to kuma akwai ka'ida ta usul wanda ya nuna cewa biyalatta sai da muayyani ya ta akarqabdu ba yauwa a ce wannan abun mu'ayyani ne aka siyar amma ba yanzu a karɓa bi halatta ba saboda haka kaga kenan ba zai yi a yi sallamin abin da yake asali ba tunda abin da yake asali dole akwai inda yake tunda akwai inda yake kaga muayyani ne kaga zancen ma karban odan shi ba zai yi ba sannan aka ce to ai shi ma zai je ne ya nemi me shi ya siya sai mu ce to ai ku wannan ya zama garar dan ba dole ne me shi ya siyar ba kai da ka dauka bura ne kaga abin ni a dake ne almajiri ne ai kawai kawo miliyan goma za su yi yadda za a yi sai ka zo na ce ma ko miliyan ɗari ba zan siyar ba ya za ka yi kuma ka riga ka karbi kuɗi ka yi alkawari saboda haka tun farko biyalatta a yi sallami na ainihin asali ba yawwa ana sallami ne na abin da yake mausufi wanda a ko'ina in an je za a iya samu wannan abin a kawo ba mu ayyani wanda na wuri kaza ba yawwa ba wai layun kalba saboda mu'ayyani saboda abun mu'ayyani ne to mu'ayyani kuma kaga ba zai zama azimma ba tunda in aka ce abu azimma ana bin mutum kawai ya je ya nemo irin wannan abin shi kuma wannan abin da ya zama usul ai mu'ayyani ne yanzu kan wannan sallayan tunda Allah ya halicci ƙasa har a naɗe ƙasa wannan gurin shi kadai Allah ya halitta ko ba haka wani babu wani guri sai wannan din kaga mu'ayyani ne to yanzu ka karbi sallamin wannan gure in ba wannan din ka ka ba kowanne ka ka ba za ka karbe shi a mai hukunci ba kaga ya zama ba azimma ba kenan muayyadi ne saboda haka bi halatta ayi sallamin ainihin usul ba duk abin da ba zai ba bada ne ba yawa ba zai yi a bada sallamin shi ba walaysa fil mali kuma sallami baya tabbata cikin ainihin almal muayyani a cikin dukiya ko abin da yake muayyani walakin sai dai kawai fi zima za a ba da sallami ne a zimma kawai in ka ba shi kuɗin kana bin shi irin wannan abin in lokaci ya yi ya nemo irin wannan abin ya kama yanzu misali in ka ce masara buhu ɗari ka ga masara buhu ɗari kan a cikin masara miliyan ɗari ma in ya zaɓo nan buhu ɗari ya kama shi ɗin ne mu kowanne ya ɗauko shi ɗin ne kaga ba mu ayyani ba ne kawai mausuf ne an sifanta ne in ya kama irin sifan da kake nema ko a ina ya samo ma shi ɗin ne to shi ne ainihin fizimin shi ne ya ce wa sharhu li zimmati da ya ce zimam ɗin me ake nufi da zimma ka san mu yanzu a hausa in aka ce a zimma za a ce wuya ko aka ce raƙaba ma za a ce wuya mai yiwa wuya yana da sunaye yawa to amma in aka ce zimma a larabci akwai bambanci da raƙaba aka ce raƙaba wuya wannan idan aka ce zimma ko shine gashi nan shara ya ce wa sharhu li zimmati wasfun qama yaqbalu al-iltizama wal ilzama wannan shine zimma bayani na ainihin zimma shine wasu sifa ne wanda kama yake tabbata wanda shi wannan sifan ma'anawi ne ba hissi ba ka san sifa din kala biyu ne akwai sifa ma'anawi akwai sifa hissi sifa hissi shine kaman fari baki ja yalo da sauransu shi ku ainihin sifa ma'anawi wanda ido ba zai gan shi ba yaqbalul iltizama yana iya karɓar luzumta kaman ka ce na ɗaura wa kaina zan yi abu kaza yanzu ina abin aido ba zai gan shi ba amma ka luzumta wa kanka to wannan shine zimma wal ilzama da kuma luzumtawa kaga kenan ya cire ma yaro karami ba zai yi sallami ba ya cire ma mahaukaci ba zai sallami ba hakanan dukkan wanda ainihin shari'a ba ta hukan shi ba saboda sharhan zimma din dole sai ya karbi iltizam da ilzam zai yi ya ɗaura wa kanshi abin ya hau kanshi zai yiwu kuma shari'a ta lizimta mar abin ya lizimta a kan shi to duk wanda bai samu wannan abin guda biyu ba to wannan ba shi da zimmar da za a iya kulla sallami da shi din da shi sallami in ka karbi kudin to ka ya zimman ka ne akan ana bin ka wannan abin lokaci ne za ka wannan abin wa shardu ma yuslamu to sharaɗin abin da za a bayar sallamin kaga mun faɗi sharaɗin mai sallami wanda za a ba sallami ko to sharaɗin abin da za a ba da shi sallami abin da za a yi sallami fi cikin shi ɗin abin da za ka ba da kuɗi a kawo ma shine an yura muttasifan a ga abin abin sifantawa ba abin ayyanawa ba in abin ayyanawa ne wannan ba sallami ba ne kamar yanzu misali mun je kano da kai ka nuna mun bunan waken ka guda ɗari na ma albarka na yi addu'a na yi me yau sai a maiduguri muka haɗu na ce da allah waken nan naka nake so ka siyar min sai ka ce mu yi ciniki muka yi ciniki to yanzu wannan ba sallami ba ne tunda mu ayyani ne shi ainihin sallami kawai an yura mu ta sifan kawai a ganshi abin sifantawa kawai wace nake so buhu ɗari kwano arba'in arba'in a nawa za ka kamun kaga ko ka ɗebo wannan nakan ko ka ɗebo ko ma wanne dai kawai muka yi cinikin lokaci ainihin waken nake bukata to wannan shi ne ainihin sharaɗi na sarari zai yiwu ka ce waken biyu ko waken taraba ko waken kaza ai an san sifan shi kana faɗa ya zama an sifanta abin da zai bambance shi da wani shi mu ayya ba mu ayyani bane ai waken biyu yana da yawa yanzu waken biyu buhu nawa kake so in ka ce buhu ɗari ya wuce a biyu bana mai yawa sun yi buhu ya kai miliyan a cikin buhu miliyan nan kowanne aka waro ɗari aka kawo shi ne kaga mu tasban kenan ba mu ayyani ba shi ko mu ayyani wannan nauri kaza din keɓantacce wanda yanzu yana wurin za a je a ɗauko a kawo kawo. Yawwa particular wannan yawwa eh kaga mu ayyani kenan na.
Kace kamar mun wata su da na gani akan rubu ɗari din.
Eh.
Da muka da hannu ce musu siyar mun. Sai muka yi ciniki.
Eh.
Da ita sai kamun wani wake da mu.
Bai halatta ba.
Ko da waken Kano. ne.
Mu'ayyani ne ai baya karban badali sai dai kuma akwai abin da ake cewa misili. Idan abu misili ne ka gane sai mutum ya halakar ma to yanzu wajibi ne biya ka da kwatankwacin shi yawwa abin da yake misili za ka ainihin biya mutum da kwatankwacin shi aha ya ce wa bai mene an yara mutta sifan a gan shi abin sifanta wanda an sifanta za a iya gane shi da sifa sannan mu'ajjalan dole a ɗebi ajali ba zai yiwu ka ce za ka bai sallami amma yanzu yanzu zai kama ka ya zama ba sallami ba dole a ɗebi lokaci sannan muƙaddara a ƙaddara yawan abin wajen gwargwadon yawa ko gwargwadon nauyi ko gwargwadon adadi shine min kaidin a kaddara ainihin yawan mudun kamar ka ce wake kwano arba'in arba'in ko gero wanda yake 50 kilo da sauransu a min kailin na adadin kwanuka aw wazinin ko kuma ainihin awu ka ce ina so ka kawo min 100 kilo guda kaza aw wa zar'in haka nan da zira'i ina so ka kawo min yadi zira'i kaza gaba kaza di ya halatta aw adad ko kuma adadi kankana nake so kwaya 100 mai girma kaza di ya halatta mimma yusabu galiban indal madad sannan wannan wani sharaɗi ne mai zaman kanshi sai idan abin da zaka bayar sallamin yana daga abin da ake samun shi mai rinjaye indal madad yayin lokacin da kuɗi ba ko da a yanzu ba a samun shi yanzu misali mutum ne ya ce yana so ka kamar yalan bello buhu ɗari sai mu ce ya halatta ba ka sallami amma yaushe za ka kamar kana faɗan lokacin sai mu duba lokacin lokacin kakan yalan bello ne in lokacin kakan shi ne ya halatta yanzu ya ɗauki kuɗin ya baka in lokacin ya yi ka kamar amma da ka faɗi lokacin sai muka ga a wannan lokacin kaf kasuwa da za a kewaya ƙwaya biyar ma sai ya gagare ka to wannan sallami bai halatta ba saboda zai janyo rikici dan lokacin ya yi a ina za ka samu ka kawo kaga yanzu ya halatta manomi kafin ma ya yi sharan gona ku yi cinikin amfani ya siyar maka nawa nawa za ka sayi masara ka ce nawa nawa ku yi ciniki dubu bakwai bakwai ka kawo kuɗin buhu ɗari dubu ɗari bakwai ka bashi sai je noman shi ya shuka shi ya komai in ya gama kai dai a kaka ko dubu ɗaya ɗaya ya zama buhu ɗarin nan dole baka kuma ko dubu ɗari ɗari ya zama ba ruwan mu dole baka buhu ɗarin ka yawwa shine matsalar ko kaga wannan shine abin da ya kamata hukuma ta yi ta taimaka wa manoma shine kwarai da gaske a ɗauki kuɗin a bawa mutum kaga shi ya samu taimako zai je ya noma kuma kai ma ka samu taimako kana da aman ba tunanin kar abin ya je ya tsada kar da kakan ma mutum ya rasa kar kaza duk ka amintu daga wayannan abubuwan No? Talaka wannan kuka ki karba? Oh, sun karba sun fatar gaba da?
akwai wanda aka bar shi biliyan biyu da Eh, raba eh, shi a garin nan yake kanuni ne ya Yawa.
ce san ma da zalar sa sannan kuma kawai, kaga jewa, jewa.
a Wannan haka cikin fulani ne.
ma A wannan ba wai ba kabila ba kowaye ma kawai garan ne akwai wanda wani dan kasuwa ne yake gaya min ya ce wai an zo ana rubuta suna ne ba na karban bashin shi sai ya zo yake tambaya yake roƙon shugaban dan Allah ka sa suna na saboda sokawai na ya fada wai kudin zai karba ya da sokawai saboda Allah akwai adalci a nan wai ya taimaka mar saboda sokawai shi ko yanzu aka ya fada akwai adalci a nan kwanan na an- an rabar da jan da Eh.
ciwo da mena eh wasu a gurin a gurin za ka gana siyarwa kwarai a gurin ni muka rubuta da suna na ya fita aka ce jan karwa nake ba na so yanzu haka suna akwai lokacin da kuma suna tura min kudi eh a account nawa eh kuma su zo su janye eh sake tura haka nan ya akwai- ce ga nan dai kawai naira dubu hamsin da takwas sun tura an sake aka janye aka sake tura naira dubu
a baya son kayan kudin ko akawun din ba za ka fi nama ba yawwa kudin za ka yi shi ne ba zai sauka ba ai ya sauka ga ba zai mutum ya ji so kan ya ce kilimin zai samu ba eh ya je yawa eh kudin bai sauka ba eh kawai za a nuna ma kudin ne sannan sai a janye haka ne Allah ya samu dace wa shardu rasil mali kuma sharadin uwar kuɗi na dukiyar sallami da zaka bayar a kama kaya Allah yuhzala fi zaka daf'uhu sharaɗin shi ya zamo ba a haramta ba da wannan kuɗin fi zaka cikin wannan abin da za kama ba yanzu misali bai halatta a yi canjin dinare da azurfa da jinkiri ba ko yanzu ba zai yiwu ka ba da dinarai ka ce kana so ya kama azurfa ba kaga ya zama an samu canji da jinkiri bai halatta ba bai halatta kai sallamin abinci da abinci ba ka ce zan baka buhun gero ashirin ka kamun buhun dawa talatin nan ma ka kun yi canjin abinci da abinci da jinkiri bai halatta ba Hakanan bai halatta ka ba da ainihin gero buhu goma a kama gero buhu goma sha biyu ba. kaga bayan jinkirin an samu tafabili duk bai halatta ba to dole sai an kula da wa'annan abubuwan abin da za ka bayar din da abin da za a kama ba a haramta canjin tsakaninsu ba wa an yu'ajjala kuma lalle ne a gaggauto da rasulman din tunda yanzu ai kai ma rasulman din kake so ka karba ka je ka san yadda za ka yi ka nemo wannan kayan in ya ce "Ah, sai ka kawo kayan zan baka kuɗi ka ce to me amfanin wannan mu bari mana in na kawo kayan mu yi ciniki ka siya saboda haka ya baka kuɗin ya jira wajaza in ukhira ya halatta in an jinkirta uwar kuɗin ma in dai kali yau mai ni kamar kwana biyu ko kwana uku ne zai baka wannan ya halatta kamar ranar juma'a kuka kulla ya ce to gobe jibi duk ba banki ranar mande zan fito da kuɗin a banki in baka wannan duka ya halatta wannan ko kadara ne ainihin rasumal din ko farin kuɗi ne kenan wal ardu in kadara ne ya halatta fili cikin ainihin jinkiri babu lokaci misali ya ce maka zan baka ainihin handset ɗina ta kano guda talatin ina so ka kamun hulna rawaran guda goma sai ka ce ka yadda ina handset ɗin sai ya ɗauko ya kama to ya halatta ka bari a gurin shi har lokacin da za ka kama wannan ya zama hukuncin ajiya tunda ya riga ya ɗauko kuma kadara ne amma in farin kuɗi ne bai halatta ka bar mar saboda kwana uku ba saboda in farin kuɗi ne ai farin kuɗi yana karɓan badali saboda farin kuɗi kowanne yana iya wakiltar kowanne kana bari a hannun shi sai mu ce an yi dainun bidai ne kaga ka bar barin kuɗi a hannun shi bashi shi kuma yana bin ka bashin wannan kayan kaga an zama an kulla dainun bidainin bai halatta ba shine bikilafil aini sabanin farin kuɗi in farin kuɗi ne bai halatta a jinkirta sama da kwana uku ba amma an kadara ne ba yi da sharadi ba za a iya jinkirtawa ya zama kamar hukuncin ajiya ke alhamdulillah an yi ba hana ba